بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 29 ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na goma sha biyu cikin lissafin darussan da muke musu take da arabiya daga nan ajinmu na fasli sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul harif salafiya da ke zariya a Nigeria makarantar Mal Albani zariya Allah ubangije gafarta masa kamar da muka saba a wannan rukuni na darussa muna karatu farko daga littafin Al-Turfa fi Nahwi walafar al-Imam Ibn Abd al-Hadi rahmatullahi alayhi Ibn Abd al-Hadi ya rasu shekara ta 744 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama zamu tashi inda yake cewa babu zurufi babin da ke magana akan zarfofi zarf a nahu shine wato kalma da ta zo don yin bayani akan lokaci ko wurin da aiki ya faru lokaci ko wurin aiki su yake ce ma azzarf jam'in su azzuruf suna daga cikin abin nan wato alkalimat almansuba kalmomi wanda suke zuwa da nasaba wanda amilinsu shine wannan fi'ili da ake bada labari a kansa malam yace az-zarfu mansubun abada shi zarf har kullun nasaba ce gare shi wa huwa kullu ismi zamanin aw makanin dummina ma'ana fi shine duk wani suna da ke nuna wuri ko lokaci wanda aka saka mushi ma'ana fi wato wanda ke nuna wurin da yake faru wannan fi din ita ce al'amila din ka kaulika ra'aytuka al-yawma kaga zaka yi kaddara ra'aituka fil yawmi haka mashaitu amamaka zaka yi kaddara mashaitu fi amamik shine ma'anan za a kaddara masa ainihin wato abin nan dinki haka kace misali sumtu yawmal khamisi zaka iya cewa sumtu fi yawmil khamisi haka da ire-iren su in kace hakan kace wa fawqa kulli dhi ilmin alim zaka cewa fi fawqi kulli dhi ilmin za a yi ƙaddarawa haka wa kana wara'ahum malikan malikun ko malikun zai zama wa fi wara'ihim a bayansu da ana yi ƙaddara fi a wajen to a wala yunsabu al-makanu ala zarfi illa an yakuna mubahaman idan zarfin makan ne ba a yi mushi nasaba sai in ya zama mubahami falau qulta qa'attu dara kaga addar ba mubhami bane ma'rufi ne lam yajuz a a shi adh-zarf wajen irabin sa akwai ka'idoji sanannu da malamai suka tattauna a littafai mabambanta din da ka littafin nawu zaka yi samu waɗannan ka'idojin shine akwai akwai mabniyai a cikin zuruf a sune ko dai mabniyun ala dhammi kaman kaman irin qattu qattu zarafi ne kuma mabni ne ala dammi kamar idan kace lam ughdib walidayya qattu to qattu zarf ne amma mabni ne fi mahallin nasb mabni ne ala dammi akwai wanda yake mabni ne ala fath kaman al'ana da hunalika da ayyana da ibana da ire-iren su yas'alu ayyana yawmul qiyama ko ayyama yawmuddin kaga ayyana anan zarf ne na zaman amma mabniyu alal fati fi mahallin nas to akwai mabniyu alal fati akwai mabniyu alal sukun shine irin su id da mud da ladai dukkanin su mabniye ne alal sukuni fi mahallin nasb akwai kuma mabniyun alal alal kasr ko shi ya saura shine kamar amsi ana buga misali da amsi idan ta zo da ma'anar jiya jiya ba da ma'anar jiya gabirul waqti ba san da amsi da gadu duka suna zuwa da ma'anar jiya da gobe literally suna zuwa kuma da ma'anar jiya kwanakin da can suna ba da ma'anar gobe kuma kwanaki masu zuwa waltanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ko mun gane so wannan shine mabniyu alal kasri to wannan bangaren farko kenan to sai kuma az-zuruf al-mu'raba wanda sune asali bayan mabniyai to sune sai ka raba su gida biyu akwai al-mukhassas akwai al-mubham shi zaka ji aka maganar mubham anan abinda yake nufi az-zamanul mukhassas shine lokacin da idan an fade shi ko wurin mahsurun wa ma'rufun idan wuri ne idan lokaci ne muqaddarun muqaddarun za iya kimanta shi Allah sa mun gane misali idan ka dauka a lokaci in ka ce lahzatan sa'atan yawman usbu'an aman sanatan da ire-iren su wannan duka muqaddar ne ana iya sanin kwatankwacin nisansa da tsayinsa to wannan zarfin ne zamani muhtas akwai kuma zarf zarf makani muktas shi ma wurin da yake ma'arufun wa muhaddad in ka ce masjidan an san abin da ake nufi kanisatan an san abin da ake ta in ka ce jami'an an san abin da ake nufi da shi in ka ce misali madrasatan ta da ma'anan zarafi duk waɗannan wurare ne sanannu ga mai jin yaran wannan ba a magana su ba su da matsala masu matsalan su ne mubahamai waɗanda in aka faɗa ba iya ƙaddarawa kamar idan ka ce me kun ka ce usbu'an ko lahzatan ko yauman sai ka ce waqtan waqtan gaba idan ka ce gaba usbu'an kaga zaman ne muhaddad amma ka ce gaba waqtan waqtan na iya daukan duka waɗancan to shine mubahami mun gane haka idan ka ce game da wuri waɗannan aljihatu siti sun maljihatu situ fauku wa wara wa yumnatin wa aksuha bilamira da hariri yake fada da tahata da fauka da amama da wara'a da yumna da yasar su ne aljihatu sit gaba baya dama hagu sama ƙasa kaga su waɗannan duka sunayensu nisbiya ne inda za a ce ma gaba zai iya komawa baya inda za a ce ma baya zai iya komawa gaba inda yake dama zai iya zama hagu da haka su ma mubahamai ne suna cikin mubahamai to irin su ne ya ce ba sa iya zama wato zarafi bai iya zama mansubi idan na makan ne sai ya zama mubahami kaman irin waɗannan ɗin kaman ka ce ka'atu tahta ko jalastu fauka ko aqamtu fil madinati daharan kaga duka wannan mubahamai ne wannan abubuwa inda mutum ya dan yi nahawu ko da sama sama ne ya san su ba wasu abubuwa ne masu zarfi ba kuma duk muna ta'amuri da su babu da wani matsalar su babul maf'uli la sai kuma al maf'ulu lahu dai yana ta magana akan anwa'ul mansubati min al asma huwa kullu masdarin sahha taqdiruhu bil lam shine duk wani masdari wanda za a saka mashi lamun wa huwa mansubun ma'rifatan kana aw nakiratan za kuma yi mashi nasba shin ma'rifa ne ko nakira za a sa mashi lamu ta'lil ta shige shi ka qaulika ji'tu ikraman laka kaga zaka yi cewa ji'tu li ukrimaka li ukrimaka kaga ikram masdari ne akrama yukrimu ikram masdari ne haka farartu minhu makhafata sharri khafa yakhafu makhafatan sai a ce farartu minhu in ka saka sai kuma li makhafati sharri kan fadan Allah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hazara aili hadaril maut domin hadar shi ma masdari ne haka la taqulu auladakum khashiyata ay li khashiyati wadda kathirun min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan ay li hasadin shi yake nufi da maf'ulun lahu zaka yana zuwa da masdari haka mansubi inda ka iya saka mishi lamun ka ji ma'anar ba ta lalace ba shine maf'ulun lahu wato suna wanda yake nuna abinda ma'anar da aka yi aikin da ita me yasa kafirai suke gurin sai sun halakar da mutane sun batar da shi saboda tsabar hassadar da ke cikin zukatansu an hana kashe 'ya'ya saboda wata illa saboda illar da mutane suke tunani na tsoron talauci a yaji annu asabiyar fiyamin kuma da sawaiki tsoron mutuwa nisa suke sakawa li hadaril mauti suna nan da yawa a cikin adabiyat na larabci za ka same su da yawa kwarai da gaske na fata muna ganewa sai al-maf'ulu al-maf'ulu ma'ahu wanda aka yi shi kuma tare da shi wanda yake zuwa shi kuma bayan wawul ma'iyya wa huwa al-ismul waqi' ba'da wawin bi ma'ana ma'a akwai wawul ma'iyya a cikin wawat na larabci kala daban-daban wawun yana zuwa da abubuwa mabambanta ma'anoni mabambanta to daga cikin su akwai wawul ma'iyya wanda yake nuna an yi abu tare da suwa ne ko tare da kaza to idan kalmar da ta zo a bayan wannan wawun din zaka ganta ta zo ita ma da nasaba ne za iya kaddara mata wato ma'a a bayan wawun din ka kauli ka qumtu wa zaidan wato zaidu yayi musharaka wa ma'a zaidin kenan kuntu wa amran kal akhwaini kuntu ma'a amrin kal akhwaini ma ziltu asiru wan nila ay ma'an nili kalli farin Allah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ay ma'a arjulikum shine ma'anan wannan anahu ba rigiman malam fiqh muke ba nan yawa karo ne ya abin nan haka fa rabbuka wa rabbika lanahshurannahum والشياطين أي مع الشياطين haka idan ka faɗin Allah zaruni a wannan ba Abdul Musa zarni wa zarni wal mukazzibina wa zarni wal mukazzibina ulil na'ma ai wa zarni ma'al mukazzibina duka wannan mansubun ne ala annahu maf'ul ma'ahu zaka yi kaddara ma'a maimakon wannan wawun nan wannan wawun sunanta wawul ma'iyya in ka je cikin mutawwalat na na malamai tayi ka samu su taqdirat da wasu maganganu waɗanda ba waɗannan ba amma ba mahallin su bane waɗannan eh ba mahallin su bane da haka zamu zamu bar su a yadda suke haka sai alhal alhal ita ma alhalu mansubatun abadan alhalu wat tamyizu mansubani الاختلاف الوضع والمباني الحال دائما منصوبة wanda take nuna yanayin aikata aiki duk waɗannan fadalat ne sai jumla ta cika ake kawo su idan aka kawo alhal yana zuwa ne don nuna abinda aka yi hal na iya zuwa mufradi yana zuwa yana iya zuwa kuma jumla kaman waja'u abahum isha'an yabkun yabkuna jumla ce haliya ay hala kaunihim fi buka'i kuma gane hala kaunihim fi buka sun zo a cikin halin kuka to kamar yadda nan da yace wahiya mansubatun abadan ka kaulika ja'a amrun kaga jumla ta cika ja amru jumla ta cika amru yana iya zuwa musri'an yana iya zuwa muharwilan yana iya zuwa mashiyan sai aka ce rakiban duka wannan ahwal halin zuwarsa zaka yi cewa ja amru a mashiyan ja'a rakiban ja'a musri'an ja'a muharwilan ja'a bakiyan fatabassama dahikan min qawliha wannan shi ma shine ai tabassama hala kaunihi yadhaku sai yayi murmushi yana ne yin dariya tare da dariya to wannan bahikan hal wa ya'malu fiha al-fi'l aw shubuhu aw ma'anahu wala takunu illa nakiratan wa sahibuha ma'rifatun ghaliban al-hal yace ko da yaushe ita al-hal abinda ke mata aiki fi'ili ne ko shabihun bil fi'il ko abin da yake da ma'anar fi'il wala takunu illa nakiratan ina ga bari mu bar shi wannan mun dawo sai mun sake magana akan halin saboda akwai sarkakiya kuma naga kaman mutane ba su cika so ana zurfafawa a wannan ba ko me ra'ayinku eh bari mu bar shi ban su mu tsallaka ha a cuci wasu naga wasu sun fara abin nan abusan kamdarira na mu tsallaka a fusulun fi tarihin adabi al'arabi za mu tashi tarajimu ta'ifatin mina shu'ara jahiliyyin wato labaran rayuwar wasu daga cikin mawaka a zamanin jahiliya an an yi zaɓi wasu daga cikin mawaka waɗanda mashahurai ne za a ɗan taɓa labarinsu da wani nau'i ko wani nasibi na waƙoƙinsu na farko shine imrul qais huwa hunduj hunduj ibn hujr ibn al-harith ibn amr al-kindi min muluki bani asad wa min ahli najd yulaqabu bil malik ad-dalil wa bidhil quruh wa yutabaru ash'ara man nataka bi shirk fil jahiliyyati ghayra mudafa wa kanat ummuhu ukht al-muhalhali ibn ar-rabi' ukht al-muhalhali ibn ar-rabi' فلقنه خاله الشعر فقال هو هو حدث ونشأ في اللهو والمجون يشرب ويطرب ويغازل النساء ويتبع الشهوات ويتمادى في المنكرات حتى تبرأ أبوه منه بعد أن نهاه فما كان من المنتهين ثم لازم بعد السعاليك يخرجون للصيد ويقطعون السبيل وظل كذلك إلى أن بلغه نعي مقتل أبيه فكان ذلك الحادث حدا فاصلا بين مرحلة اللهو ومرحلة الجد والهروب في حياته فهم يطلب ثأر أبيه وقال اليوم خمر وغدا أمر وأقسم الله يكتفي بأقل من قتل مئة رجل واستمر يقاتل بني كندا إلى أن قتل مسموما في أشهر الأقوال وهو عائد من القسطنطينية وذلك نهو سنة 45 و500 للميلاد وقد خلف شيرا كثيرا وجيدا وكتب الادب مشهوره باخباره wannan tarjuma ce wato abin nan musaghara jiddan ga wannan mawaki sunan shi an yi sabani game da sunan shi amma mafi shahara a labarin sunansa shine wannan suna na hunduj bil ha'il muhmala wasu kan ce junduj wasu su ce amru ibnu hujr ibnu al harith Hujr ibn al-Harith al-Kindi mashahurin mutum ne a cikin mutanen jahiliya daga cikin sarakuna ya kasance kuma sarki ne azzalimi sarki ne wanda yake wato yana karkashin shugabancin sarakunan Constantinople wanda suka bashi kamar irin yanda ake yin abin da ake cewa indirect rule yana shugabantar kabilar su yana tara musu kuma waɗancan turawan haraji ya kasance mutum ne wanda yake mara tausayi mara kirki wannan shine ya ja har ya rasa rayuwarsa min muluki bani asad yana shugabancin ga banu asad anan banu asad mashahuriyar kabila ta asadu khuzaima da aka sani wanda suna da butulat tun a jahiliya kuma da damun su sun musulunta da suka shiga musulunci kuma sun ci gaba da jagoranci a farkon addini kuma suna da yawa a cikin mabiya sayyidina ali musamman a lokacin a rigingimin sifin da jamal da makamantansu a a wamin ahali najat kasarsu shine najat domin nan sune diyar diyar din wato a kabilun asad khuzaima yulaqabu bil malik dalil ana mushi laqabi da al malik dalil bataccen sarki wato sarki amma wanda ya bace hanya bai tsaya ya riki mutunci da darajar da sarauta take bayarwa ba wa bizil quruhi sannan akan ce mishi zul quruh wato me me me kirci ko me me kazuwa saboda abin da ya faru shi a ƙarshen rayuwarsa na rashin lafiyar da aka ce ta kashe shi wa yutabaru ash'ara man nataqa bi shiri fil jahiliya ghayra mudafa'i ana lissafa shi a matsayin mafi shahara mafi gogewa shugaban mawaka ga baki daya a zamanin jahiliya ba tare da wani yana gogoriyo da shi akan wannan mukamin ba sauran sai dai su gogoriyo akan mukami na biyu amma dai mukami na farko wajen yawan waƙoƙi da nau'iyyarsu da nagartarsu da abin da suke cike da shi na wato atifa da khayal da tarihin jahiliya babu shakka ana lissafa Imrul Qais a matsayin mafi shahara tare da cewa diwaninsa da ake da shi yanzu gaba da waka da take cikin tafi kwaya 100 ba waƙoƙi guda 100 sauran duk sun bata ba an neme su ba a samu ba saboda zamanin su ba zamani ne na tadwin na ainihin turath ba ana haddacewa ne da baka wa kanat ummuhu uwarsa mai suna Fatima bintu Rabi'at at-Taglibi ta kasance yar uwa ce ga Al-Muhalhil ibn Rabi' Al-Muhalhil ibn Rabi' shi ma wani jarumi ne cikin jaruman Larabawa wani mawaki wanda ya riga sai mulkaisa a wajen waka wanda kuma shi ma ya jarabtu da irin waɗannan yaƙe-yaƙen da aka jarabci mulkaisa da shi yaƙin ɗaukar fansa tsakanin shi da ƴan uwansa a Banu Ammi to wannan kawun nasa shine ustazuhu fi shi'r falaqanahu khaluhu shi'r wannan kawun nasa shi ya fara cusa masa harkar waka kuma sai aka yi dace yana da basirar sai ya dau hannu faqalahu ya fara yin waka wa huwa hadath tun yana dan mitsitsi yana dan yaro wana sha'a fil lahwi wal majud ya taso a cikin badala da sharholiya da rashin sanin darajar kai ne aikin da yake yashrabu yana mai shadaddan ruwa ne wa yaqribu yana fita wasanni da abubuwa na rashin kamun kai wa yughazirun nisa sannan kuma ya shahara da cewa zirun nisa'i ne shi dan neman mata ne duk inda idan shi ya fi auka kan mata to yana yana da bada muhimmanci ga harkan mata din da yaje an san shi da wannan ya ya nemi wance ya nemi wance ya ya yi nan ya yi can kuma ya yi aure da yawa daga cikin mana ke fara labarin shi ne ba a taɓa haifan mashi ɗa namiji ba duka yayin shi da aka haifa mashi ‘ya'ya ne mata wai ya tabi ushahawat kuma ya kasance mai bin sarrai duk wani abu na sarrai yana bin shi akwai abin da kuma hayo aka ba da labari cewa ibn qais idan ya zufa idan ya zufa to zufan shi warin kare take yi wasu malaman tarihi suka ce saboda daga cikin shedancin da yana yaro akwai shan nonon kariya zai rike kariya ya sa bakin shi a hantsarta ya dinga tsotsa nononta saboda wannan nonon yayi tasiri a jikin shi har yayi girma ana ganin wasu dabi'u na karnakanci tare da shi sannan har zufar jikin shi ma tana tana alamta haka wannan dai na cikin littafin tarihi su Mas'udi su Al-Kalbi sun ambata da inda kaje zaka ji wannan tarihi su abin nan alƙalƙashandi a cikin subul asha su abin nan wannan al'agani na abul farjil asfahani wallahu ala wa ya tamada fil munkarati kuma yana kutsawa a cikin duk wasu ababen ƙi da kyama hatta a jahiliyar ababen da yake yi mutanen jahiliya ma suna kallon shi a matsayin mutumin banza ne hatta a jahiliya ba a kallon shi a matsayin abin da yake yi daidai ne ana mashi kallon mutumin banza hatta tabarra'a abuhu minhu bada annahu fama kana min almuntahi karshe har ubansa ya kore shi ba shine babban dan shi ba ba shine ibn hudbikir ba uban yana da yaya da yawa kuma mun ji cewa uban masarauci ne saboda duk da zaman jahiliya ne yana yana buƙatar wani kyakkyawar family al'adun da mutanen gidansa abun kallo ne ana so a gansu mutanen kirki sai zama ya da wani ɗa kangarare shi ne mulkais ya ya ya hana shi kuma bai hannu ba ƙarshe sai ya fito ya yi ilanin cewa to daga yau duk wanda wani abu ya haɗa shi da mulkais to can ta matse musu ni ba ruwana da shi na sallame shi daga cikin yayana ya kore shi wasu malaman tarihi suna cewa wannan ya biyo bayan hadithar mulkais da ya da ya je ya kashe wata raƙuma wadda tana cikin wato kamar a ce royal motorcade ne wato raƙuma ce daga cikin wanda sarkin yake amfani da su shine da yake cewa yau ma'aqartu lil azara matiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammili fa dhalla al azara yartamina bilahmihi wa shahmin ka huddab al dimaqs al mufattal inda yaje yabi yabi yabi an mata rafi sun je wanki ko wanka kuma kamancin su ya kwashe kayan su ya basu tsirara a cikin ruwa ya wuni yana musu wulakanci saboda ko da yake so ya wulakanta a cikin su to shine kuma wa yawmal kathib kenan ana ana ma ranar lakabi da yawmal kathib wato yana yana tsuguna akan wani yashi yana kallon su to da ƙarshe kuma har magariba ta yi ko dare yayi kuma suka fara mai kukan yunwa shine kawai sai ya ya soke raƙumar da ya je da ita kuma ba raƙumar shi wace raƙumar baban shi ne ya soke ta ya yayyanka musu naman shine wa yawma aqartu lil azara matiyati ku ba su labarin randa na soke raƙumata ga ainihin waɗannan ƴan mata fa dhalla al azara yartamina bilahmi ƴan matan nan suka ci naman hasa kuma suna jifan juna da naman kuma raƙuma ta yi musu yawa ko sun kai su 50 raƙuma wasa ce nan da nan ya soke ta ya babbaka musu abin da ya babbaka suka kama ci suka dinga jifa da nama fadal al'adara yaltamina bilahamihi bilahamiha wa shahamin da kitse ka huddabid dimaqsil mufattal farisal kaman kaman azurfa kaman guntatukin azurfa ake ta wurgawa suna kirkiri akan yashi kuma daga ƙarshe ya taho dai haka ya zo ya yi rufotin cewa ai raƙuma fa ta samu matsala kamar za a ce ka ɗauki motar mai gidanka ne kawai ka tafi ka je ka sai da ita ka kashe wa 'yan mata kuɗin kawai ka dawo kamar haka ne ka ɗauki wata mota a gidanku kana fita kawai ka je ka yi gwanjanta a baka wani abu na kuɗaɗe kawai ka je ku tafi wani joint kawai kai da wasu 'yan mata duka kashe musu kuɗin kuma ƙarshe ya zama ma si taɓar na kuɗin bila sabab domin wurgi da nama kaga ai ɓarna ne da albazaranci ne kun su tafi da shi gida ma don ka dawo kaga dole akwai akwai rikici a gidan ba zai yi ka dawo ce to shikenan Allah ya maka albarka ba zai yi ba ko kowane iri ne ba banka kuwa to shine wannan ana cewa wata kila ita ce sanadiyar koran shi din wasu kuma suka ce a sanadiyar a ƙara da ta yawa ne akan shi wa yawma samautu ilaiha labarin da ke wani cewa samautu ilaiha ba'da ma nama ahlu wa ya haura katanga ya shiga gun wata abin nan budurwa bayan mutanen gidansu sun yi bacci faqalat lakal wailatu innaka murjit sai Allah ya tsine maka albarka zaka kunyata ni tazawastu aharasan biha kisa ba ba wani abin nan na tuna lokacin muna muna yin secondary muka je gun wani malami muka ce zamu karanta shu'ara ko ramu yayi dinga mana fada yace kuna yan yara ne ku da wannan karatu abai da wani amfani kuma gaskiya ne amfanin shi ragagge ne wallahi saboda in banda dai bukatuwa zuwa ga abin nan matanatul lugha ka samu muhassal lughawi qawi dawa bukatan karanta wasu daga cikin hakokin nan dawa abin da ke cikin sa akwai fasadi da yawa kuma koyaye ne sai ya maka tasiri mafi karancin tasiri shine ka daina ganin ka daina ganin munin shi wani kuma zai ga to ai za a iya kwatanta wannan ma wani salafi ne a cikin harkar adabi da za a iya kwatanta irin ɗabi'arsa wallahu almusta'an so an dai kawo maganganu da yawa akan menene sanadiyar rabuwarsa a ƙarshe dai baban ya kore shi sun malazama ba da sa'alik sai ya je shiga cikin wasu a jahiliya a kumta da ake ci musu sa'alik asalin ma'ana a su'uluk shine talaka talaka to amma amma ba talaka ake nufi gama garin talaka ba ana nufin talaka kan garare a jahiliya din to akwai su amr ibn al-ward lokacin su ne manyan gang leaders kamar 'yan sara suka ne ko 'yan ɗaukan amarya ko yanzu kai ka ce kidnappers ba su wuce haka ba don ka dawa tsanan sa'alik ne don wasu mutane ne kangararru da suka gagaru kowa kuma suke da abin da suka dama ba sa kuma rayuwa cikin mutane to su ne domin shi kamar amur bin ward ma yakan je shi kadai ya je gari ya kori garin saboda irin yadda ake jin tsoron shi da an ji labarin shi watsi ake kamar yadda zaka dace ga bella turji kafin kowa zai ta kan shi ne ko amalahu Allah bima yastahi kaga wani shedani ne irin shekau yanzu aka ce ga shekau ai kaga wani anan zai fitsari a wandan shi to Amr ibn al-Ward wani mawaki ne kuma su'uluk ne mun kai sai je shiga cikin kungiyar su kawai tunda an kore shi to sai ya zama cikakken dan iska ma kawai ya koma kwana a daji farauta ya kharjuna lis-saidi za su fita farauta wa ya ƙa'unar sabi mun samu farauta su yi ba samu ba su yi fashi ba samu fashi ba akwai annahba su kai farmaki ƙauyuka ko rigage su kwashi abinda da suka samu abinci dabbobi ƴan mata abinda suke kawai ke haka yi shekaru yana wannan abu har sai ƙarshen shekaras domin shekararsa duka-duka a duniya 39 ne to amma bayan shi kamar yana da shekara 32 shine aka kashe babansa so sauran shekaru bakwai din sune yayi shekarun yaki din da ake fara a a yayi shekaru yana wannan iya shegen a hatta wa zalla kadhalika la an balagahu na'yu maqtali abi har labari ya iske shi cewa an kashe baban shi abin da ya faru aka kashe babansa shine waɗancan kabilun na Banu Asad waɗanda baban yake mallaka sun ta kawo complain da korafi sun ta yin turjiya akan yawan atawa wato abin nan haraji da ake sa musu shi kuma ya ƙi sauƙaƙa musu ya ƙi tausaya musu to ƙarshe dai kawai suka mai tawaye suka ce kawai ba za su biya suka fara zanga-zanga suka zo suka tarar da shi yana kishin gida a wani waje to kuma suna mugun tsoron shi duk da haka suka tsaya cirko-cirko yadda aka samu wani takadari irinsa mun faɗe shi a baya shine Ubayd ibn al-Abras ɗaya daga cikin mu'ammarun a cikin mawakan jahiliya mun faɗe shi a baya shine yayin je kawai yaga ashe ma bacci yake fa qatalahu gadaran ba wai gaba da gaba aka yi da shi aka yi yaki aka ci karfin shi ba yana kishi gida yana bacci kawai yazo ya soka mishi takobi a kahon zuciya ta bullo ta ta bayan shi shikenan fa all hell get loose shikenan rigima ta tashi an kashe sarki kuma yana da tashi jama'ar da masoyansa shi gwanin kaisu yana can gidan ruwa ma suna ci gaba da baɗalarsu aka zo aka ce mishi ai gashi an kashe baban shi ya ce to me ake ciki aka ce duk yan uwan shi suna can suna kuka sun kulla ma'atam sun kulla babban zaman makoki ba a san ma dai matakin da za su ɗauka bayan an gama kukan ba ana nan dai cikin zama na ɗarɗar wanda suka yi kisan sun san cewa irin wannan kisan bai tafiya haka nan a jahiliya baka tsammanin ka kashe wani mutum babba haka kuma ka ce shikenan an wuce wurin kowa ya san ba za ta yi ba kowa ya san wannan ya saba wa al'adun zamanin saboda haka ya ci gaba da shan ruwansa har suka gama suka tashi to da ya zo tashi shine yayi wannan magana da ake ambatawa mashahuriya daga gare shi fa kana zalika al-hadisu haddan fasilan bayan marhalati lahwi marhalati al-jidd wal hurb fi hayati wannan kisa na baban shi shine ya zama sanadiyar bambanci tsakanin zamunnan wasa da badala daga zamun nan ƙoƙari da ɗaukar fansar babansa fahamma ya tulubu sa'ar abi ya fara neman fansar jinin babansa wa ƙala yake cewa a nan iya abinda aka rubuta shi ne alyawmu hamrun wa gadan amrun amma cikakken magana shi ne yake cewa gayya'ani abi sagira wa hammalani damahu kabira falyawmu amrun hamrun wa gadan amrun la khamra gada wala sahawal yau ya ce tukunga irin rayuwa kenan babana ya tozarta na ina ɗan ƙanƙani ya kore ni daga gidanmu yau kuma an kashe shi kuma ƙoƙarin ɗauka fasan shi ya dawo kaina wa hammala ni damahu kabiran ya ce to tun da haka ne yau zan sha giya ta ƙarshe daga gobe kuma sai yaƙi ya ce la sahawal yau a yau babu babu kuwa yau a cikin maye zai kwana sannan ya ce wala hamra gada daga gobe kuma ya daina shan giya sauraka daga goben nan ya bar shan giya ya daina wanka ya ƙara yin wanka ba ya bar yin wanka wanka wanda da kasa ana yi ya daina shi haka kawai yana cikin daga goben nan washe gari ya saka ɗan marasa bai sake cire ta ba haka ya mutu shi zaka je na cewa ayaqtuluni wal mashrafi madaji'i wa masmunatun zurqun ka an yabi agwani wai ni ne za a kashe ki da nake kwana cikin damara na kwana kewaye da kibau ko ta ko ina masu tsini da dafi kamar hakoran fatalwa haka haka yake kwana haka yake tashi da ya saka wannan kamar yanzu a ce soja ya riga ya sa fully kitted ko ya tafi garin aka tare shi aka ce don Allah to abu a yi sulhu yaya za a yi ba wani sulhu daga nan ma ya fara kisa domin a waɗannan kwanakin ma yadda labarin ya zo cewa sai da mutane suka tashi suka gudu suka bagar saboda kisan mummuke shi da ƴan uwan shi ƴan tauri suka dinga yi mutane kawai suna nan da list da wane da wane wane ma an ce da shi to kawai su shiga cikin gidan mutum su kashe shi su daddatsa shi su zuba a rijiya su zuba a kwata bayan ƴan kwanaki mutane suka firgita kawai suka fara guduwa suka watsi ba ƙarfin ɗan ta'adda bane wallahi kana jin labarin shi daman bai dace a ce mu kai ya mutu mutuwa ɗabi'iya ba bai dace ba sam saboda bai kamata mutum ya irin wannan ta'annatin kuma shi ya mutu salon alim ba to daga nan kuma sai wasu daga cikin hulafa ɗin shi domin hulafa ɗin shi yanzu iri biyu ne akwai 'yan ƙabilar su waɗanda suke ansarul shi malik ɗin masu goyon baban kasan da abin da mutum yake dole akwai masu goyon bayan shi to akwai kuma waɗannan abokan shi na daba akwai su wanda wasu su ba 'yan ƙabilar ba ne to su da kansu da suka ga abin nan kai ya wuce na hankali suka ce to gaskiya mu mun yi abin da za mu iya taya ka mu mun koma farautar mu anan na mushi to ai ka wadda masa ya ce ina wallahi bai ɗaukan sa ba bai ɗaukan sa ba yana nufin sai ya kashe minal ashraf mi'a sai ya kashe mutum ɗari cikin masu daraja waɗannan duka kawai ciko ne mutane masu daraja wanda suke masu faɗa a ji ɗari yake so ya kashe saboda haka sai waɗancan sai suka sai suka tafi suka bashi to shine sai ya tafi neman ƙarin sojoji ya tafi gon iyayen gidan babansa cewa su ara mai sojoji ya zo a ci gaba da wannan yaƙi shine abin da ya kai shi Constantinople Allah ya kyauta ah wastamarra wa aqsama bi Allah yaktafi bi qatli bi aqalla min qatli mi'ati rajul yayi rantsa da Allah cewa ba zai haƙura ba sai ya kashe kamar mutum ɗari Allah ji kamar albani da aka ji mala albani na yau ba da wani labari na yi mulkaisi lokacin da ya je gun wannan gunki da ake ce ma zulkhasla zulkhasla gunki ne mashahuri a a kinda sai ya je ya yi azlam ya je ya yi irin wannan abin da suke ya saka a cikin kwarkwaron yaka yaka ya ciro wal azlam da ake cewa ko da ya ciro sai gunkin na mai cewa ba sa'a a wannan yakin ya ƙara sakawa ya kurkura ya kurkura ya kurkura ya sake cirowa gunki nuna mushi ba sa'a haso uku da ya na ukun kawai sai ya jefi gunkin da da kibiyar ya ce adatta bi iri abika zagi fa da kake ce ma yaro a ce ka yi kazan al'aurar kaza shi ne irin wannan adatta ka ciji bi iri abika ka ciji al'aurar babanka irin mugun zagi ne wannan irin zagi zo aka ce dan kaza kaza din nan yace inda ubanka aka kashe ka ce haka lauka da abuka kutila to kaga magudanci ba la akwai ban dariya wato gunkin bana da uba kenan ce inda ubanka aka kashe zaka ce zaka ce wai ka aje yaki wallahi ba za a bi dokarka ba ya tafiye shi kawai ya kafirce ma gunkin na san wasu taba jin malal yana yawan yana magana akan jahiliya yana yawan faɗan wannan wannan a babu yace law kana abukal maqtul da babanka ne a kashe zaka ce wai ba za a yakin nan ba ba za ba za a hakura ba sai an yi din to ya tafi ya ci gaba da yakin shi wastamara yuqatil bani kinda ila an qutila masmuman haka ya ci gaba da yakan banu kinda shekara wajen bakwai ya hana kowa sakat a cikin kabila ya sa mutane cikin halin tsoro ko da yaushe ba dare ba rana ana tsoron farmakinsa za a ji ce ya kai farmaki ƙauye kaza ya tara hanya kaza an je kai amarya sun kwace ta sun kashe yan kai amaryam ai sun kai farmaki kullun labarin ki yadda kasan da irin wannan labarin na kidnapping din to kwatanta tsoron da mutanen da suke yankin suke ji ko wanda ma ba a yankin to yana haka muka sai mutane shekara da shekaru yana wannan bala'i har ya mutu a ta hanyar guba da aka same a cikin ɗaya daga cikin mafiya shaharar labaran huwa aidun min al-qustantiniya yana dawowa daga qustantiniya bayan ya tafi gun wancan sarkin na Constantiniya ya samu a bai ba shi sojojin da yake so bai ba shi sojojin ba amma ya mai kyaututtuka ya ba shi kuɗaɗe cewa ya je ya ɗauki hayan sojoji ya je ya samu ya biya su kuɗi ya ɗauki hayansu ya taho ya baro garin sai sarkin ya yi discoverin cewa ashe zaman shi da ya yi akwai wata yarinya cikin amirat 'ya'yan sarki wadda ya kure mata kuɗi ya wure mata kunne an ce ma ya ma mata ciki ne ko yayi dai wani labari da makamancin wannan ma'ana dai kawai ya riga ya lalata musu ya ko kuma ya ya sace imaninta wataƙila kuka take ta za ta bi shi ko ya yi ne'o an dai gano kawai matsalar to sai sarkin ya ji haushi mai tsanani haushin shine ya aiko a biyo sawun shi kuma an zo ba kama shi za a bai ce a cikin kyautar da aka mai ne an manta wata kyauta shi ne aka ba shi wata jubba wata alkyabba a shi kuma alkyabbar an riga an mata an sa mata guba wanda da zarar ya saka a jikin shi kawai ya kamu da wannan ƙwarajen shi ne sanadiyar mutuwarsa aka ya mutu a cikin daji an ce kabarin shi yana ankara kan ankara tana ƙasar turkiya ne to a nan ne lokacin da ciwon yi tsanani gare shi yake waka yana cewa ma hutu tabrihal hayati kama arali ta'aji da saƙi an taquma bitimsali ka'anni lam arkab jawadan lilazzatin wa lam atabattal ka'iban zata khalkhali wa lam asik adh-dhaqar rawiya wa lam aqul li khayliya karri karratan ba'da ijfari dogo waka ce zai baka tausayi a daidai lokacin yana yana yana yana cewa rayuwa ta ci amanan mazaji yace ma khaftu tabrihal hayati ban taba jin tsoron cewa rayuwa za ta juya kama ara kamar yadda nake ganin dana yanzu tunda da mutum ne mai ƙarfi jarumi wanda ake tsoro wanda ya sha jini iya san ranshi ya yi ta'annati iya san ranshi ka gani yake kamar ya fi ƙarfin kowa irin ya ci dubu sai ceto ɗin nan ce ma sau tabari halhayati kama ara da ta aja da saƙi ya ce yanzu ƙafafuna sun kasa an ta kuma bitin fali sun kasa ɗaukar jikina ya kasa tsayawa ka anniya lam'ar kabjawa da lilazzatin wai kamar ba ni ne nake hawa doki in yi su kwani da shi in ji daɗi ba walan a tabbatan ka'iban za ta kalkhali kuma kamar ba shi ne yake kwanciya a kan mace wata ke mai kyakkyawan jiki mai ƙuruciya wadda a hannunta da ƙafafunta akwai warwaro 'yar masu wadata ke walam a siƙin zaƙar rawiya kamar ba shi ne yake shan giya tulu guda wanda yana sha har sai ya ƙoshi walam aqul likailiya karri karratan ba'da ijfani kaman ba ni ne nake su kwanan doki in ce zo mu je mu kai hari bayan wani harin yayi bad labarin da wanda yake shan giya neman mata kashe mutane da yaki shi kuma duk gashi yanzu bare iya ba an ce dai nan ya mutu bakin wani kauye mutanen kauyen suka bi suka ganshi kuma an san shi duka a yankin shine aka dauke shi aka kai shi aka rufe shi a wannan makabarta mashahuriya an ba da labarin cewa malaman tarihi suna cewa shi wannan ɗaya daga cikin labaran kina a cikin wani labari kuma ana ganin kawai wato wata annoba ce ya ratsa wani gari da ake annoba ta kama shi a zamanin sarki ma'amunul abbasi ko wani cikin sarakunan abbasiya ya kai hari daga cikin yaƙe-yaƙen da suka yi a ƙasar a Constantiniya akwai wani gari ko dai an ɗin ko wani gari wanda akwai babin nan mutum-mutumin Imrul Qais timsal ɗin shi irin wanda ake ajewa akan hanyoyi ko a bakin gidaje irin yadda ake girmama jarumai garuruwan da suke na kafirai ko wanda ba ba sa ganin haramcin gumaka ana saka gumaka wani lokaci akan shatale-tale ko a kofar wasu wurare kamar yadda ake haja kofar kotu ko in ka je wasu garuruwa a kudancin Najeriya kamar Benin kamar Benin zan iya tunawa Ilefe cike yake da irin waɗannan ko anan arewa ma akwai wasu wurare ko ko cikin bariki yau wato irin wannan timsal din an aje timsal din shi a wani daga cikin titunan garin da suka tambaya sai aka ce ya wannan ai timsal din mawaki ne wani balarabe wani wallahu a'lam wannan yana kamar su ma sun girmama shi kenan suna ganin shi a matsayin wani gwarzo wannan ya faru na hawa sanata 45 wa wa 500 shekara ta 545 a wani kaulin kuma shekara ta 540 wa kad khallafa shi'ran kaseeran wa jayyidan muqais ya bar waka da yawa kuma mai kyau wa kutubul adabi mashhuna bi akhbari littattafan adabi suna cike mashhuna an yi musu caji da labaran shi duk littattafan adab da kaje waɗannan mutawalat da muka ambata da ire-iren su aka samu labaran shi da yawa Allah ya gafarta wa musulmai akwai hadisi mashahuri da yake ambata wanda ake cewa annabi ya ce imru qaisi hamilul wa'i shu'ara ila nar san wasu wasu muhala sun san hadisin ana ambatan shi da an zo a labarin mawaka sai a ce ai ai annabi ma ya ce shine shugaban mawaka ƴan wuta to wannan hadisin ya daga cikin hadisai maudu'ai hadisi ne maudu'i da aka bai halasta a ambace shi a danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da bayanin shi idan ka koma cikin littafin ashur wa shu'ara na ibnu qutayba tahqiqin ahmad muhammad shakir Allah ya gafarta mishi zaka ga yi takhrijin hadisin da bayani akan malaman da suka tabbatar da rauninsa da ƙaryarsa irin su Jawzjani irin su Ibnu Ibnu Jawzi irin su Daraqutni duk waɗannan sun ambace shi sun kuma illanta shi sun ce hadisi ne na ƙarya saboda babu wata riwaya koda mai rauni da za a dauka mutukin da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi sai dai labaran shi mashahurai ne a cikin duniyar musulunci tun a zamanin jahiliya har zuwa zamanin musulunci har zuwa zamanin da suka biyo baya wallahu ta'ala ala kai saka ku waƙoƙin ne wa min mu'allaqati allati hiya asharul mu'allaqat hadhihi al-abyat mu'allaqa imru qais tana daga ciki tace mafi shahara a cikin mu'allaqat domin ina ke kanta da mu'allaqat da ita ake farawa kowa ya san kifanarki kifanarki min dhikra habibin wa manzili bi saqatil liwa bainar da kuli fahaumali in ka je asalin waka za ga an yi wannan an yi fikin ne kawai an yi fikin ainat ne samfur ne ba haka suke ajera ba wannan dai shine baiti na wanda yake matsala'inta yana cewa kifa ranar mai magana akan ma'ana wannan kifa din nabki min zikira habibin wa manzil mai kuka don tuna masoyiya da mazauninsu bi sifitin liwa wanda yake wuri ma ya kira suna sifitin liwa bainar da kuli fahaumali walailin a wannan akwai takadiri na rubba wa rubba lailin so da yawa zaka ga wani dare kamaujil bahar kamar wato igiyar ruwa mauj igiyar ruwa ta teku arha sudulahu wanda yake ya riga ya lullube duniya da duhunsa ya lullube a ƙasar ruwan kenan da duhunsa alayya bi anwa'il humumi to kamar yadda wato igiyar ruwa take lullube ruwan haka ni kuma wannan dare yake lullube ni bi anwa'il humumi da nau'o'in damuwa alhamu shine damuwa wanda mutum bai san me zai faru ba li yabtali yana mun haka ne dan ya jaraba ni dan ya ga iya juriyata da iya endurance din fa qultu lahu sai na ce madaran lamma tamaffa bi sulbi yayin da yake takama da ainihin wato da bayansa ƙashin bayansa nan kuma yana kwatanta daren da wani abu mai kama da mai kama da doki ko godiya tamaffa bi sulbihi wa ardafa ajazan kuma ya shimfida wasu wato abin nan cinyoyi wanda ya shimfida su yana yana takama wana abi kalkali kuma ya danne ƙasa da ƙirjinsa ke kama da kwanciyar ingarman doki wanda ya ƙoshi ƙwarai wannan yana daga cikin dikkatul khayal na imru qais domin iya siffanta iya ganin doki ma yana kwance wannan kaman wani abu ne sai kai dace sai kai dace wai taba ganin doki kwance yau sai ne bai da lafiya kuma min miƙa yake bai da lafiya amma dai wannan kwanciyar kwanciya ta takama to sai wanda ya dace kamar wata wata karama ce ko to kaga yana nuna cewa da dare yin bacci kenan da dare a cikin damuwa kamar mutumin da yake yake ya kosa asubahi ta yana da wani abu damuwa da ta dame shi wanda yake so yayi a ala ayyuhal layl at-tawil ala jali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsal yace nace mishi ya kai wannan dogon dare alan jali shin ba za ka yaye ka kauce ka tafka bani waje ba bi subhin asubahi ta maye gurbin ka wa mal isbahu minka bi amsal inda yake ma wayewar garin ma ba tafi ka dadi ba ba tafi ka kyau ba ko garin ya waye damuwar ba za ta kauce ba wa kad aktadi wa tayru fi wukanatiha bi munjaradin qaid al awabid haykali yace kuma hakika nakan yi jijjifi ne asubanci wa tayru fi wukanatiha a daidai lokacin da a a tsuntsaye suke cikin shekokinsu haka ce wa tsairu fi wukanatiya ya zama jumla itiradiya sai zama akwai khabarin ta wanda yake mazufi wa tsairu ka'inatun fi kanatiya karkashin wa akhbaru bi dharfi wa harfi jar nawi na ma'ana ka'inan aw istagar kun kuma kace wa tsaira to ya kuma karatun mu na dazu ko mun gane ya zama ma'iya kenan wa kad aktabi wa ma'a tsairi fi kanatiya ma'a tsairi a daidai lokacin da nake ganin tsuntsaye suna cikin shekokin su yana nuna tsananin asubanci domin su ma tsuntsaye gwanaye ne wajen asubanci da haka ce wani ya riga su azu ya fita ya bar su a cikin a cikin a shekokin su to kaga lalle ya bunƙasa a asubanci shi wannan a bi munjarid aka ce munjarid daga ajrat al ajrat shine maras gashi kwaikwaido shine ajrat a mutane kenan to a doki kuma ya daga cikin siffar doki wanda aka aka horar da shi don gudu dokiya da wata isga a kan wuyarsa ɗin nan da doki da kare da ana musu wannan abin nan kare akan na farauta za ka ga an gutsare mai bindi in kuma yana da gashi da yawa a nan kan dokin wuyan shi sai a yanke in ya tsoro sai a yanke to ana ma doki wannan yana ƙara mai gudu saboda idan yana da gashin yana gudu yana dukan yana dukan gefen wuyansa yana rage mai gudu ko mun gane kamar yadda ke cikin kitabul khayl na na na wannan na dai wancan shedanin nan jahis so haka kare karan farauta da gaskiya babban da yake mishi ana gutsire inda isgan nan take gashin nan mai buzu-buzu sai a gutsire shi don yana gudu za ka kare ya saka abin nan ɗinsa ne bindinsa a tsakiyar kafafunsa daidai al'aurarsa zai dinga dukan shi a ciki sai ya hana shi gudu haka kuma akan mishi zazzaga da ana musu zazzaga da ake makare shi ne a ita zazzaga shi har kayan cikin shi su dawo kirji za ga cikin shi ya ɗankware kamar mayunwaci to wannan yana ƙara mashi ƙarfi a kirji da kuma gudu shi ma doki ana mashi tadmir shi ba zazzaga shi ake ba amma yunwatar da shi ake a saba mai da yunwa shi ne ga yana a cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musabakan khuyulun mudammara wanda aka horar da su da kuma wanda ba horar da su ga shi nan ala kulli damirin ko wa'adin ta nasu bilhajiya tuka rijalan wa ala kulli damirin su ne wanda cikin shi babu komai akan saba wa doki da irin wannan yunwa wadda za ta ba shi dama ya yi juriya za a iya wuni da shi ana tafiya bai nema abinci ba kai wani za a iya wuni a kwana ana tafiya bai nema abinci ba yanzu saboda dawaki yanzu alfahari kawai ake da su amma doki ai da izza addini ce izza kana nabi ya cewa afina wasiha wal khair su dawakai an sanya fina wasiha nasr wal khair an kulla nasarar musulunci da alkhairi a a goshin dawakai yanzu kuma musulunci wa ma ya damu da doki a musulunci kawai ana ganin wani kayan alfahari amma kana karanta labaransu za ka ga irin abubuwan da ake yi na tanadinsu kamar su ne a matsayin motoci da jiragen yaƙi yanzu wallahu musta'an ya ce to bi munjari doki wanda yake an an cire mishi gashin kan wuyansa qaidul awabid wanda yake kama dabbobin farauta in ya bi su zai su kwana har sai ya iso su ya ya ba mahayin shi dama ya kama su haikali kuma wanda yake ingarma mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma wanda yake yawaita karra ya kai ya kawo ya kai ya kawo mifarrin wanda yake yawaita gudu yana ta takawa yana gudu muqbilin yayi gaba mudbirin yayi baya ma'an a lokaci guda kuma da yake wannan abuwa a cewar mulki ba kajal mudi sakhrin kaman mulmulallan falalan dutse hatta husailu min ali wanda ruwa ke gangarowa da shi daga can saman falalan dutse kaga laga yana gaba yana baya yana jujjuya ko da yaushe da ruwa ita lababiyin wasaka na amatin wa irkha'i sarhanin wa taqribu tatful yace dokin yana da aita lababiyin yana da kuibanya guda biyu irin na ainihin wato barewa wasaka na amatin yana da kuma kauri irin na na'ama irin na jimina wato dogaye masu ƙarfi wa irkha'a sarhanin sannan yana kuma cin yana yana yin tsufa irin na damusa ko zaki wata qaribu tatkul kuma yana tsayawa cik kamar yadda kangaru yake tsayawa cik yau dai an cinye wannan lokacin ila yau a wannan sabga Allah dai ya samu dace lokaci yayi ko ko za mu iya dan taba dayan to wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum